أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واصطن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور أمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن توقير الكبير المسن وذي الشأن والمنزلة خلق إسلامية بحيث يتعامل بكل احترام ويظهر ذلك في العديد من الممارسات العملية في حياة المجتمع اليومية والدينية بل وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في معاملاته مع كبار السن وإن كانوا غير المسلمين فما بالك بالمسلمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالكبير في الأمور كلها ويقول كبر كبر وروى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال ثلاث لا يستخف بهم لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقصد يقول العلماء الاستخفاف كأن يهزأ بهم ويسخر منه ويوجه الكلام السيء إليه ويسيء العدب في حضرته روى الشيخاني روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقد كنت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه كما فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أصن مني الله أكبر لقد صدق الشاعر حيث يقول قد القلب من أهد الشباب ديونه وللشيب أهد ينبغي أن نصونه وعن جابر رضي الله عنه قال قدم وفد جحينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم مه فأين الكبير أخرجه الهاكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الصغير على الكبير أخرجه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله إبادا يضن بهم عن القتل يطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويهيهم في عافية ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش فيعطيهم منازل الشهداء ضعفه الألباني وقد الصح خير الناس من طال عمره وحسن عمله أخرجه الترمذي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ليعلم الشباب اليوم أن كما تدين تدان ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa hakika yana daga cikin girmama Allah girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan ta'adu na musulunci girmama dukkanin wani babba mai shekaru musamman musulmi musamman mutumin arziki ba wai sai shekaru kadai ba duk wani mutum mutumin kirki da ya fice da ayyukan alkhairi to mutunta shi mutunta Allah ne subhanahu wata'ala hakika musulunci ya zo mana da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye kyawawan ta'adu wanda suka dace da mutuntaka suka dace da sanin ya kamata suka dace da kyakkyawar ɗabi'a ta ɗan adam wanda za ka samu da yawa daga cikin irin waɗannan kyawawan ɗabi'u a ƙasar hausa an gaje su iyaye da kakanni sakamakon daɗaɗɗiyar gogayya ta addinin musulunci hakika kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amala da girmama na gaba suna bayyana cikin ayyuka na yau da gobe da kuma abubuwan da addinin musulunci ya yi umarni da ayi su. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine fitila abin haskakawa kuma madubi abin dubawa ya koyar da mu kyawawan mu'amala da kyawawan zamantakewa da girmama na gaba da mutunta dukkanin wani mai mutunci a cikin al'umma hakan yana bayyana cikin halaye da mu'amaloli da zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi cikin hadisansa ingatattu domin ko da ba a ce da kai komai ba ubangiji ya gama bayani da ya ce da annabi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana kan kyawawan ɗabi'u wanda sanin dukkanin mai hankali ne baya daga cikin kyakkyawar ɗabi'a raina na gaba wulakanta mai mutunci cin mutuncin wanda ya kamata a girmama shi a cikin al'umma ko da ba musulmi bane ba ina kuma ga wanda yake musulmi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul Rahman ya ce, Tabara kasmo rabbika zil jalali wal ikram. Lallai albarkatun sunayen Ubangijinka ma'abocin ɗaukaka da girma, lallai sun yawaita. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cin hadisi ingatacce ya ce, Min inna min ijilalillahi azza wa jal, yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya. ijlali dhis shaybatil muslim girmama dukkanin wani mai furfura musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk abin da zai yi yakan fara da manya saboda nuna girmama na gaba saboda girmama dukkanin wani mai girma yaso da dama abu zai faru a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ga dattawa ga masu matsakaitan shekaru ga yara ƙanana idan yara suka yunkuro ko matasa suka yunkuro sai manzo Allah ya dankwafe su ya ce kabbir kabbir ku girmama na gaba ku girmama na gaba sau da dama annabi in ya shigo masallaci idan ya juya sahunsa na farko sai ya ga duk yara ne sai ya ce ku koma baya manya su taho istau ku daidaita sahu liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha lalle waɗanda za su ke tsayawa a bayana daga cikin ku ya zama manya ne masu tunani masu hankali shi yasa malamai suka ce Abubakar Umar Uthman suna da famanan sit a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisinsa ba ma wanda yake zuwa ya zauna a nan saboda an san ko ka zauna annabi zai mai da kai baya ya ce su su matso gaba wannan yana daga cikin ɗabi'u da kuma koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don girmama dukkanin wani mai mutunci imamu tabarani ya rawaito cikin alkabir daga abu umamat albahili allah ya kara masa yadda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce falafun la yastakhiffu bihim illa munafiq mutum uku ba mai wulakanta su sai munafiki na farko sai annabi yace shaibati fil islam mai furfura a musulunci duk mutumin da kaga yana wulakanta mai furfura a musulunci to akwai ɗabi'ar munafurci a tare da shi na biyu wazul ilmi da mai ilimi duk mutumin da kaga yana wulakanta mai ilimi a cikin musulunci to akwai ɗabi'ar munafurci a tare da shi wa imamun muqsit haka shugaba mai adalci duk mutumin da kaga yana wulakanta da tozarta shugaba adali to wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafikai malamai suka ce abinda ake nufi da wulakantawa ka ayyusta haza bihim kamar a rinƙai musu izgili wa yuskaru minhum a rinƙai musu dariyar ganganko wa yuwajjahu kalaman sayyi'an ilaihi kuma a rinƙa fuskantar musu da miyagun maganganu wa yusi al'adaba fi hadratihim ko ka rinƙa yin wani abin da bai dace ba ma a gabansu kamar manya suna magana kana tsoma baki kamar kana yin waɗansu abubuwa na zubar mutunci a gaban waɗanda suke manya kamar sa'annin iyayenka ko ma iyayenka shi yasa zamu ga a al'adar ƙasar Hausa wacce muka gada mai kyau idan manya suna zaune yara sukan keɓe gefe ba sa cakuɗuwa da su wajen zama idan manya suna magana yara ba sa sa musu baki kai idan babba yana zaune a ƙasar Hausa a al'adar da aka gada iyaye da kakanni duk yaron da ya zo wucewa sai ya cire takalmi mata kuwa idan dattawa suka zauna a unguwa aka sanya musu kujera ta hutawa to ranar duk mata unguwa ba wacce za ta fita unguwa in dai babu wata hanyar da za ta bi sai wannan sai a ce to wane ya zauna ko dai malami ko wani attajiri ko wani dattijo mai shekaru to babu wanda zai zo ya ketara wannan shine abin da musulunci ya koyar kuma wannan shine abin da muka gada iyaye da kakanni a lokacin da muke cikin hayyacinmu kafin mu fitsare kafafuwan mu kafin shedan ya mana fitsari aka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulaman yace na kasance lokacin da annabi yake raye ni yaro ne ana kidan ya ni cikin yara kanana matasa inji abu sa'id al-khudri yace fa kuntu ahfazu anhu na kasance ina zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama don in ji karatu kuma in haddace to wani lokaci wani abin zai iya shige min duhu zan buƙaci ƙarin bayani zan buƙaci in yi tambaya annabi ya amsa min sai ce fama yamna'uni min alqawli ba abin da yake hana in ce wani abu a gaban annabi illa anna ha huna rijalan hum asannu minni sai dan akwai wasu dattawa sun fi ni shekaru ba zan iya magana a gaban su ba suna magana Abdullahi dan Umar yace wata rana muna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi karatu sai annabi ya jeho mana da tambayar kacici kacici yace da sahabbai wata bishiya ce mai kama da mumini ba za ka taɓa ganin ganyenta ya faɗi a ƙasa ba in dai ka ga ganyenta a ƙasa to cizgo shi aka yi amma shi baya faɗowa don kansa manzo Allah yayi tambaya ga Abubakar ga Umar ga Usmanu ga Aliyu ga sauran manyan sahabbai suka rinka canke-canke ƙarshe kowa ya kasa Abdullahi ɗan Umar ya ce, Ina wajen, ni a zuciyata na ji cewa dabino ce, amma sai na gagara in faɗa saboda ganin manya ga abubakar bai faɗa ba ni in faɗa ga umar bai faɗa ba ni in faɗa ga usmanu ga aliyu ba su faɗa ba ni in faɗa manzo Allah da yaga duk sahabbai sun yi shiru sai ce to ita ce misalin ita ce bishiyar dabino alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم داك ubangiji subhanahu wataala yace ga misali nan bishiya daddada wacce tai kama da kalma mai dadi bishiya daddada dabino kalma mai dadi kalmatu shahada ubangiji yace tana bada amfanin ta kowane lokaci da izinin ubangijinta dabino zai yi 'ya'ya a ci a matsayin abinci a sha ruwa a ci a matsayin kayan marmari a ci yayi magani kuma ya tsare yunwa to haka kalmar shahada idan ta kafa a zuciyar mai imani zaka ga tasirinta akan gabansa maganganunsa su zamo kyawawa kudurin zuciyarsa ya zama kubutacce mu'amalarsa kowa ya ce madalla san barka to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bada wannan amsa da yaga sahabbai sun kasa amsawa bayan an tashi daga majalisi an tashi daga makaranta Abdullahi dan Umar yake sai babana Umar ya kama hannuna za mu tafi gida daman shi ya zo da ni muna tafiya sai nace masa ya baba ai lokacin da annabi yayi wannan tambayar ni na ji a zuciyata dabino ce sai Umar yace da shi ya Abdullahi me yasa baka faɗa ba sai ce a'a ya za a yi Abubakar bai faɗa ba kai baka faɗa ba ni in sa baki ba zan iya ba sai ce kai co ai da ka faɗa ko da ba ni na faɗa ba zan ji daɗi a ce ɗana ne ya faɗa to amma kaga ladabi irin na sahabbai ladabi irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin da yadda ya dora al'ummarsa Abdullahi dan Abba zai ke bada labari yace duk lokacin da muka je majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu a daman annabi Abubakar ne yake zama ko da yaushe yace wata rana sai aka yi rashin sa'a Abubakar ya dan makara sai na zo da wuri sai na zauna a dama to a al'adar annabi duk lokacin da aka kawo masa abinci ko abin sha ya sha to na dama yake miƙawa Abdullahi ɗan Abba zai ce a ranar sai gashi Abubakar baya nan a dama ni ne a dama. Annabi aka kawo masa ƙwaryen nono ya sha, sai kalli dama na zai miko sai gani yaro ne. Kuma shi babba yake bawa, amma kuma yana kula da ƙa'idar dama. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle ni sai ce kai yaro, kai zan ba tun da kai kake dama amma kuma ina babba. Dan ya koya masa ladabin girmama babba. sai ce to yanzu abin da za a yi ka yi haƙuri in ba wa babba abdullahi ɗan abu ce sai ce sai na ce ya ma'aikin Allah ba zan iya haƙuri da abin da ya fito daga wajenka ba inda daga wajen wani ne sai in haƙura to da haka wannan yana daga cikin ladabi da koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen girmama manya shi yasa bahaushe tun kafin zuwan musulunci yake da karin magana yace ko a gidan giya akwai babba ko a gidan giya akwai babba ma'ana dole ne al'umma ba za ta rayu ba sai akwai wanda take jin ya isa ta girmama shi ta mutunta shi domin wannan shine sanin kai wannan kuma shine koyarwar addini daka yayin uwa masu albarka alfazazi yana faɗa a cikin ishiriniya wanda tun muna yara muka haddace wannan yace qadal qalbu min ahadi shababi duyunahu yarinta fa in an riga an yi ta ta wuce zai iya yiwa kana yaro babba ya aike ka kaki zuwa zai iya yiwa ya yi maka magana ka zumburi baki yace to wannan ta wuce amma ka girma da hankalinka baka san girman babba ba baka san girman na gaba ba to wannan asara ce da tabewa sai yace wali shaybi ahadun yanbaghi an nasunahu mu sani furfura tana da darajar da dole mu mutunta ta dole mu girmama ta kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna girmama ba wai mai furfura musulmi ba ko kafiri wata rana sayyidina Umar yana tafiya a cikin Madina sai ga wani tsohon bayahudi yana bara sai sayyidina Umar ya dafa bayansa yace kai wannan daga cikin ƴan wani littafi ne kai ma'ana bayahude ne kai ko ba nasari domin dai ya ga shigarsa ba musulmi bane sai ce ni bayahude ne sai ce to me yasa kake bara sai ce ai ina yin baran ne dan in biya ku haraji dan in biya ku jizyar da kuka dora mana sai sayyidina Umar ya kamo hannunsa sai ya dawo da shi gida ya kawo shi gwamnati gidan gwamnati sayyidina Umar yasa aka girmama shi aka mutunta shi ya kirawo ministan kuɗi yace a je a ɗauko kaza daga baitul mali a zo a bashi aka bashi sayyidina Umar yace ba mu muku adalci ba in kuna yara mun ci kuruciye ku amma kun girma ba mu san mu mutunta ku ba in muka haka ba mu muku adalci ba tun daga nan sayyidina Umar ya sanya haraji ya sanya salari ya sanya allowance da ake ba wannan mutumi tare da ba musulmi bane ba amma saboda dattijo ne mai shekaru a cikin al'umma hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda yace waɗansu mutane ana kiransu da wafdu bani Juhaina ɗan kabilar bani Juhaina sun yi tattaki alan nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda tawaga tawaga ta musulmai mutanen ƙauye ko mutanen da suke nesa da madina wani lokaci sukan yi dandazo su cincirindo su yo taron ɗango su fito su zo su gaida annabi don su karɓi musulunci ko don su karɓi wasu abubuwa na shari'a ko don su yi tambayoyi a amsa musu ko kawai don gaisuwa ta girmamawa da neman tabaraki to lokacin da waɗannan mutane suka zo bayan duk dattawansu sun zauna sai wani yaro mai hazaƙa sai ya tashi zai yi magana take sai annabi ya ce da shi ma yi shiru fa ainal kabiru ina manyan ku suke wannan yana nuna maka kai hatta magana idan magana ce mai mahimmanci bai kamata a jita daga bakin yara ba kamata ya ajita daga bakin mai manya ko da yaro zai yi kokarin fada in ya san akwai wani babba da zai fada kafin sa to wannan yafi dacewa da shi yaron ya hakura babban ya fada Allah ya ji kan Dr. Ahmad BUK da Rahama yana fada sau da dama yace akwai kalmomin da gaskiya ne zaka ga yara suna fada amma da za su yi hakuri manya su fada da yafi domin ba kowace gaskiya bace ba yaro zai fada a saurare shi amma shi babba saboda daraja da martaba ta shekaru da girma wani lokaci ƙarya yake yi amma za ka ga ana saurarensa wannan ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'anta dukkanin mai hankali da tunani na sanin girman na gaba da kuma girmama wanda ya gabace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace yusallimu sabiru alal kabir lallai ƙanana su burin ka fara gaida manya lallai babba in yana zaune ƙarami ya zo to wannan babban shi ƙaramin shi zai fi masa sallama lalle ko da a ce shi babban wucewa zai yi karamin yana zaune to kada karami yayi tsammanin wai babba ne zai fara gaishe shi lalle karami shi yake fara gaida babba shi yasa zamu ga mun tashi a da a gidajen mu duk safiya yara sai sun je sun gaida dukkanin manya a gaida baba a gaida baba a gaida yaya in akwai wani kawunka a zaure ko soro ko shago shi ma sai an turo ka ka zo ka gaishe shi musamman a lokacin bukukuwan sallah sananniyar al'ada ce a ƙasar hausa na yawon sallah me yawon sallah yake nufi yara su rinka zuwa suna gaidawa manya dattawa masu shekaru masu kima masu daraja da mutunci a cikin al'umma wannan hadisi imam bukhari ya fitar abdullahi dan mas'ud yake faɗa yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna lillahi ibada Allah yana da waɗansu bayi da yake zaɓa cikin bayinsa ya binnu bihim anil qatli Ubangiji yanayi wa mutuwa ruwarsu, sai ka ga wani dattijo a cikinku duk sa'anninsa a gari sun ƙare sai shi, masu shekaru ire-irensa sai ka ƙala. Inawa ne sa'ansa ne babu, inawa ne tare aka yi musu shayi babu, inawa ne tare aka yi musu aure babu, inawa ne tare suka shiga makaranta babu, duk sa'anninsu Allah ya kwashe, amma su sai basu a gari, maza Allah yake Allah yana da irin waɗannan bayin. yaso da dama za ka samu a cikin al'umma ana samun su tsilli-tsilli ba su wuce ka irge su da ɗan yatsa ba wani lokaci su da kansu ma suke burin su mutum amma Allah ya ƙi ɗauke su saboda wata hikima da ya aje game da su a cikin al'umma Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce annabi ya ce yutilu a amarahum Allah yakan tsawaita rayuwar irin waɗannan bayin fi husni la'amali wajen kyawawan ayyuka wa yusinu arzakahum kuma Allah ya musu kyakkyawan ƙarshe ya azurta su arzikin mutunci arzikin rayuwa arzikin da babu tagayyara in an ce da kai ma sun shekara kaza wallahi ba za ka ɗauka sun kai waɗannan shekarun ba amma sai ka ga yara waɗanda ba su kai su ba jikokinsu ma sun fi su ta farkwashewa to da ka Allah yakan zaɓo su daga cikin bayi ya musu irin wannan baiwar wa yuhyihum fi afiya ya raya su cikin lafiya kaga duk yawancin fitintinin zamani da cututtukan zamani da suke kayar da samari ma amma su sun sha miya sun ɗau tsawon lokaci in ban da shekaru da tsufa babu wani abin da yake damunsu. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuqbidu arwahahum wa yuqbidu arwahahum kuma Allah madaukakin sarki yakan karɓi rayukansu fi afiyatin cikin mutunci da lafiya ala furushin a shimfiɗarsu a gadajensu a gidajensu fa yu'tihim manazila shuhada kuma Allah dan ya girmama su har a lahira sai ya ba su daraja ta shahidai saboda wannan tsawaran da suka yi ba karamar hidima suka yi wa Allah ba rigima nawa ce ta taso suka tarewa al'umma sharri nawa aka nufo al'umma da shi ganin su yasa aka daga mata kafa rigima nawa za ta kaure a wasu jihohi a taho wajen su su warware rigima nawa za ta kaure a ƙasa amma za a zo a rarrashe su su dagira da kwagirin su su tafi su je su warware ta irin wannan yana faruwa bila adadin sai wanda kawai Allah madaukakin sarki yasa ka sani irin waɗannan dattawan a wannan gari mai albarka irin su Alhaji Tanko ya kasai Allah ya ƙara masa lafiya irin sa Alhaji Aminu Alhassan dan hata Allah ya ƙara masa lafiya mutumin da tarihin Kano ba zai taba cika ba sai da ambatan gidansu sai da ambatansa ko muna so ko ba ma so wannan wata daraja ce Allah ya bashi amma abin takeici abin takeici abin kai kuka abin da zai nuna maka cewa muna cikin mafi munin yanayi a wannan gari namu wai a ce a wannan sallar a samu waɗansu marasa tarbiyya marasa albarka marasa mutunci kuma wai da kayan sarki su je kofar gidansa suna buga bindiga ba buga bindiga bace ba miyagun kalmomin da suke fada a buga ko ya mutu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin da ya kai shekara ɗari babu kaɗan irin waɗannan mutanen duk al'ummar da ta san ciwon kanta tattalinsu take yi tana kwasar ilimin rayuwa daga wajensu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi masa wahayin farko ya tsorata ya firgita ya ga mala'ika Jibrilu da ya dawo wajen matarsa Nana Khadija ina ta kai shi wajen irin dattawan gari masu shekaru Waraka ibn Nawfal Waraka ya ce masa kai co yaro ina ma lokacin da al'amarin ka zai gawurta ina saurayi ban tsufa ba wanda Waraka a lokacin saboda tsufa har ya makance amma ya rinka gaya wa annabi abubuwa na rayuwa irin yadda in ka kusanci irin waɗannan mutanen za ka rinka jin abubuwa na rayuwa ka rinka jin jiya kamar wata shekara dubu ce saboda Allah ya ara musu lokaci sun ga jiya sun ga yau gashi ana gwagwarmayar ta yi a ga gobe da su to wannan shine abin da dukkan wata al'umma mai sanin ciwon kanta take yi shi yasa za ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi yawan shekaru a cikin su to matasan sahabbai da ƙanana killace shi suke ana zuwa ana shan ilimi na musamman a wajensa ba wai ilimin littafi ba ilimin rayuwa ilimin rayuwa ilimi ne wanda ba a samun sa a littafi ganau ne ya fi jiyau abinda su a idan su ne aka yi shi yasa zaidu ibn arqam yana daga cikin sahabban annabi da suka yi tsawon rai shi ma har ya makance duk wata rikita rikita ta sahabbai in ta taso sai a ce a je wajensa dattijo ne ya ga jiya ya ga shekaran jiya yayi tsawon rai to sai ce ya ku yara ku saurara zan ba ku labari abu kaza ya faru da mu a zamanin annabi an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani lokaci in ya ba da labarin ya ba da labarin shakuwa ta taso masa sai ce ku yi haƙuri girma ya zo yanzu ba zan iya ba ku labari mai tsawo ba ƙashina ya yi rauni to wannan ita ce al'ummar da ta san kanta al'ummar da take girmama manyanta take girmama dattawanta take girma ubanninta amma al'ummar mu a ce wai mutum da kayan sarauta wanda ƙwalolin da ta biya a ƙasar hausa shine ne fahari muna yara ba ma shiga gidan sarki da takalmi fa sanin wannan kowa ne a ƙasar hausa amma yau mutum da kayan sarki shi zai wannan rashin mutuncin a cikin gari irin kano kuma manyan kano sun zura ido irin wannan abin yana ci gaba da faruwa wata al'umma muke so mu haifar ne a gaba wallahi sun matallahi Allah ba zai kyale mu da haƙƙin waɗannan mutanen ba mutanen da shekarunsu suka tsare san zuciyarsu na ɗan adam ba su bar wa kansu mummunan tarihi ba akwai masu shekaru irinsu wanda ba za ka so ka ji labarinsu ba Allah ya tsare su domin ba dabarar ka ce kake tsare ka ba Allah ya sa suka zamo in dai za a faɗi wani abu na alkhairi a garin nan sai an ambace su kamar yadda na faɗa kun fi ni sani ba yadda za a yi wani ya zo daga wata ƙasa zai faɗi tarihin Kano bai faɗi gidan Alasawa ba kuma musamman shi Alhaji Aminu Alasan ɗan tata wanda Allah ya masa tsawon rai ya masa arziki ya masa albarka al'umma ta amfana da rayuwarsa amma yau a ce wai a garin nan ake masa wannan tukuici na tsiya wannan tukuici na sharri wannan tukuici na rashin mutunci Allah ya isan mu ga miyagun 'yan siyasar da suka haifar mana da wannan sharrin a ƙasar mu Allah ya isan mu Allah ya isan mu Allah ya isan mu wallahi summa tallahi ga mai hankali ba talaucin da muke ciki shine bala'i ba rashin tarbiya yafi komai bala'i karamin misali da zaka lura duk dan da aka mutu aka bar masa kuɗi ko nawa ne in ba a bar masa tarbiya ba sai yayi tsiya a rayuwarsa amma ubanka ya mutu bai bar maka ko sulai biyar ba in ya bar maka tarbiya sai kayi arziki sai an zo an ci arziki a karkashin ka amma da yawan mutane abin da yafi daukar hankalinsu abubuwa na zahiri na ganin ido amma abubuwa na mutunci na dattako na sanin ya kamata duk mun manta da su yau ta kai har a wasu jihohi ana mana gori ana cewa ai fitsara sai Kano a Kano ne ake dawana dawane a faɗi wasu tantagaryun fitsararru to ba mu da yadda muka iya dole ne girma ya gaji haka maka da Allah ya so ya girma mata ya fitar da annabi a cikinta amma kuma tare da haka yasa Abu Jahal dan cikinta ne Uquba dan Abi Mu'ayyib dan cikinta ne dukkanin waɗannan manya-manyan kafirin da ba a taɓa yin su ba a tarihin duniya 'yan maka ne kasantuwarsu 'yan maka bai rage maka da komai ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya fidda ɗaya tankar da ba adadi a cikinta Kano mun gode wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana abubuwa da yawa na alkhairi yana daga cikin abubuwan da Allah ya mana na alkhairi samuwar irin waɗannan dattawan a cikinmu banda manya-manyan malaman addini da aka yi a tarihin wannan gari banda manya-manyan bayan Allah da aka yi a tarihin wannan gari kai bincike ya tabbatar a duniya karkaf ba inda ake da yawan mahaddatan Qur'ani kamar Kano da Maiduguri har kasar da aka saukar da Alqur'ani Makka da Madina babu mahaddatan Qur'ani da suka kai yawan na Kano ko na Maiduguri wannan bincike ne na masana ya tabbatar da wannan shi yasa zaka ga mutum zai baro jihar sa ya zo Kano ya koyi karatun Qur'ani kuma ya je Saudi Arabia ya kawar da 'yan Saudi Arabia albarkar Kano shi yasa babu wani wanda yake jin ya cika a Najeriya ko dan ina ne in bai zo Kano ba idan kuɗi kake in baka haɗu da na Kano ba baka zama cikakken mai kuɗi ba idan ilimi ne in baka zo Kano ba baka gogu ba idan siyasa ce in baka zo Kano ba baka hori ba wannan yana daga cikin albarkatun da Allah ya mana amma tare da haka mu girmama kanmu mu mutunta kanmu mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi mana baiwa wallahi kar mu zamo irin Yahudawa Allah ya yi musu gata, ya yi musu gata, ya yi musu gata da suka fetsare kafarsu da Allah ya yi wurgi da su sai ya tsine musu bisa ga harshen annabawa. Lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nabi sama kanu yaf'alu. Allah ya ce mun tsine wa banu Isra'ilawa bisa ga harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam saboda barnarsu dan sun kasance yan ta'adda in ana barna a cikin su ba a fada ba a hanawa kowa zai cika ransa ba babbaka kowa zai tsula tsiyarsa duk wanda yake so ya shakiyanci sai ya taho cikin su sai su daure masa gindi Allah ya ce wannan yasa na tsine musu tare da fa Allah shi yake musu kirari annabi Musa yana zuga su yana ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti adam min alalamin Allah da kansa yana cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin amma duk da haka a ƙarshe Allah ya musu tofin alatsi ne ko ka sani ko baka sani ba kullum sai ka tsine wa Yahudawa sau goma sha bakwai domin sai ka ce ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin su ai maghdubi alaihim sune Yahudawa Allah ya fushi da su to shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhu wa yahlifuna alla kadhiba wa hum ya'lamun Allah madaukakin sarki ka kara wannan gari albarka Allah ka zaunar da mu lafiya matasa wanda da yawa su ake amfani da su wajen yin waɗannan abubuwa na shegantaka su wa kansu da kansu karatun tanasu su waɗanda suke sa ku su ku wannan shegantakar wallahi da irin hanyar ku suka biyo ba za su zama abin da suka zama ba su sun gama cin rayuwarsu yanzu ku ne suke amfani da taku don su lalata taku sun gama cin jiyansu da yau ɗinsu wallahi la'asar ta yi musu amma ku ne yanzu kuke farkon hudowa alfijir ba ku ga azahar ballanta na ku zo la'asar zaka ku yi ta kanku Allah ya sanya wata ka'ida tabbatacciya a rayuwa wallahi duk wanda ya mai kyau sai ya gani duk kuma wanda ya sharri wallahi sai ya gani ubangiji madaukakin sarki ce walillahi mulku samawati wal ard liyajziya allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna mallaka sama da ƙasa ta Allah ce kuma wallahi sai ya saka wa duk wanda ya mummuna da mummunan aikinsa sa kamar yadda duk wanda ya kyakkyawa shi kuma Allah zai masa kyakkyawa kuma ya masa kari da aka matasa ɗan uwanmu mu shiga taitayin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama tudinu tudanu yadda kai haka za a yi maka ‘yan tauri suna faɗa yaro baya raina manya ya karko ya daɗe ko ya daɗe ba zai karko ba ko bai mace ba ya lalace da ka yara a hirɗinmu mu shiga tankalinmu da keta alfarmar masu mutunci a cikinmu Allah ba zai kyale mu ba Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم